فلا هادي له الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيعة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman gudunmawar Allah da agajinsa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirye shi ya ɗora shi kan daidai shine cikakken shirye da ni da ku Allah ya shirye mu baki ɗaya wanda kuma ya ɓata ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkar Allah su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ya turo shi domin ya zama fitila da haske ga wannan al'umma Allah ka ƙara wannan manzo daraja ka ƙara masa martaba da kima ka haɗa mu da shi a jannatul firdausi bayan haka ya ku ƴan uwana musulmi Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul baqara yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun sai ce allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin wannan aya yace ya ku mutane gabaki daya ya ayyuhan nasu ya ku mutane ubudu rabbakum allazi khalaqakum ku ainihin wato bauta wa Allah mahalicinku wanda ya halicce ku wallazina min qablikum kuma ya halicci waɗanda suka zo kafin ku la'allakum tattaquna Allah ya ce idan kuka yi haka za ku zama masu tsoron Allah sai Allah madaukakin sarki ya goranta wata baiwa da yayi mana wanda ya nuna wannan baiwar ni'ima ce a gare mu Allah ya ce wanda za ku bauta wannan shine allazi wanda ja'ala lakumul arda firashan ya sanya muku ƙasa ta zamanto tamkar shimfiɗi a gare ku wasama a bina'an kuma ya sanya muku sama ta zamanto tamkar wani rufi da gini da ke tare muku dukkanin abin da zai cutar da ku sai ce wa an zala minas sama ima'an sannan Allah ya saukar da ruwa daga ainihin wato farfajiyar sararin samaniya fa akhraja bihi minas samarati yayi amfani da wannan ruwa wajen ainihin wato fitar muku da ‘ya'yan itatuwa nau'in ‘ya'yan itatuwa fa akhraja bihi min samarat Allah ya ce rizqan lakum wannan da ruwan da abin da ya fitar muku da shi duka arziki ne a gare ku Allah ya ce fala taj'alu lillahi andada dan haka kar ku yadda ku sanya wa Allah kishiyoyi wa antum ta'lamuna alhalin wato kun sani malamai da yawa daga cikin istinbadin da suka yi a cikin ire-iren waɗannan ayoyi suna istinbadi su nuna mana cewa daga cikin nau'in ni'imomin da Allah ya mana akwai ruwa ruwan da Allah madaukakin sarki ya saukar da shi daga sama wanda kuma bayan mun sha na saman sannan mu tone shi daga ƙasa mu yi amfani da shi wajen gudanar da harkokin rayuwar mu musamman a guraren da suke ruwan yana nesa da su sai sun kai makura wajen tono shi da kuma ainihin wato samo shi ya sama a wani guri yace da zai kafar da ruwan ya hana shi to waye sai kawo shi kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in Allah ya ce ka tambaye su ka tambaye su me kuke gani me tsammanin ku inda ruwan ku zai wayi gari ya kafe ya kame babu shi ba za ku iya tono shi ba ba za ku iya zakulo shi daga cikin ƙasa don yin amfanin yau da gobe ba don yin amfanin mu'amalar ku ta rayuwar ku da wanka da wanki da sauransu ba Allah ya ce faman ya'tikum bima'in ma'in wane ne ya isa ya zo muku da ainihin wato ruwa wanda yake ainihin wato mai daɗi a cikin suratul furqan Allah madaukakin sarki yace wa huwa allazi arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan mayyitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kathira Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa huwa allazi shi dai Allah nan shi ne wanda arsalar riyaha yake turo da iska bushran wanda za ta zama albushir ne baina yadai rahmatihi kafin zuwan rahamarsa a ruwa rahama ce da ba Allah yake turo da iska ta taho zuwa gare ku wanda za ta muku albishir cewa akwai rahamar Allah da ke biyo bayanta baina yadai rahmatihi sai Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura sannan muka saukar daga sama ruwa wanda yake mai tsarkin gaske wanda ke tsarkake ku daga najasa da duk wani abin da ya shafi kazantar yau da gobe sannan kuma ku ainihin wato yi amfani da shi wajen mu'amala ku ta yau da gobe wa anzalna minas sama'i ma'an tahura sai Allah ya ce linuhiya bihi baldatan mayyitan domin mu shayar ta hanyar wannan ruwan garin da ya riga ya mace malamai suka ce duk garin da ba ruwa a gurin Allah sunansa macaccen gari baldatan mayyitan macaccen gari wanda in kana neman gawa ta farko to ka samu garin da babu ruwa wannan binassil aya wa binassi ahadithi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce mu rayar da garin da ya mutu saboda rashin ruwa sai mu rayar da shi ta hanyar samar da wannan ruwa sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa nusqiyahu mimma khalaqana an'aman sannan mu shayar da wani dangin halittu da muka halitta an'aman daga cikin dabbobi wa anasiya kathira da kuma mutane wanda suke masu ainihin wato yawa ya ku ƴan uwa masu albarka ayoyi dangane da bayyana ni'imar ruwa wallahi la tu'addu wa la tuhsa fil qur'ani ba za su kirgu ba ba za su kididdugu ba a cikin alqur'ani hadisan annabi muhammadu kuwa sallallahu alaihi wasallama sun kai makura wajen yawa da bayyana ni'imar da take cikin ruwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce daga cikin nau'ukan sadakoki da nau'ukan kyauta da nau'ukan alheri da za ka yi wa mutane babu sadakar da za ka yi wa mutane Allah ya baka lada mafi tsoka da girma irin sadakar ruwa ka ba wa mutane ruwa su sha yasa aka samu bagaya min baghiya min bagaya bani Isra'il karuwa daga cikin karuwan ma bani Isra'il karuwan Yahudawa ta shiga aljanna saboda ta shayar da kare ruwa ta shiga aljanna saboda ta shayar da kare ruwa wanda wannan yake nuna mana shayar da hatta dabba ruwa ba ƙaramin alheri ba ne ballantana ɗan adam ka shayar da shi ruwa ka samar mar da wadataccen ruwa a cikin rayuwarsa wannan ba ƙaramin alheri ba ne ƙwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna mana wata ta shiga wutar jahannama saboda ta ɗaure kyanwa ta hana ta tafi ta ci ta sha ita kuma bata ɗauka ta ba ta ba manzon Allah ya ce Allah ya danna ta a cikin wutar jahannama ya ku ƴan uwana masu albarka hakika a cikin waɗannan satuttuka ko a cikin waɗannan kwanaki al'ummar musulmin wannan ƙasa musamman kuma wannan jiha tamu ta Gombe sun shiga cikin tashin hankali da imuwa sun shiga cikin masifa da bala'i na rahin abubuwa guda uku abu na farko shi ne rashin wutar nefa wanda wannan rashin wutar ya karya abubuwa da yawa ya mai da su baya ya tsayar da abubuwan da ba za su ƙididdigu ba ya karya tattalin arzikin mutane da yawa ya sa mutane da yawa sun zama talakawa bayan suna da ƙarfi suna da hali an wayi gari abin da kake da ƙarfin saya ma da kuɗinka wallahi tallahi ya fi ƙarfinka sakamakon rashin wannan wutar da kuɗi kana yawo kana neman ka sai abu amma ya fi ƙarfin sayar ka baka isa baka saya wallahi dole sai dai ka mai da kuɗin aljihu ka koma ka san yadda dare maka ka san kuma yadda za ka yi wannan azaba ta rashin wutar nefa ta haifar da ci baya cikin abin da ya shafi hatta ibadoji cikin abin da ya shafi harkokin kasuwanci cikin abin da ya shafi mu'amalar yau da gobe ta ɗugunzuma farashin abubuwa sun falle sun wuce tunanin mutane saboda irin yadda wannan masifa ta jefa mutane cikin bara'i annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana cikin hadisi cewa in yi tafiya domin biyan buƙatar musulmi ya fi min alkhairi sama da na yi itikafi a cikin wannan masallacin nawa na tsawon wata guda na dubi wata damuwar musulmi wanda yake ciki ya kamata in kamar gudunmawa na cire shi a cikin wannan damuwar annabi yace yafi min alkhairi sama da nazo ne itikafi a masallaci na na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tsawon wata guda mutane suna cikin fagauniya na rashin wannan wutar ana cikin haka sai aka zo aka ƙara samun hauhawar farashin mai wanda yau farashin mai kamar yadda a wasu hutubobi muka faɗa tun lokacin da aka cire subsidy muka ce muna hasashen idan ba Allah ne kiyaye ba farashin mai sai ya kai naira dubu ɗaya sai gahi maganar da muka faɗa ta tabbata kusan ma ya haura naira dubu ɗaya ta yadda mutane ba sa iya mallakar shi ko da kuwa suna da kuɗin babban bala'in shine da kuɗinka wallahi sai ka rasa ka wuce al'ummar musulmi a bakin gidan mai da jarkuna da galan-galan a hannunsu suna tamutsutsu suna ture-ture akan suna buƙatar man da za su sa a cikin ababen hawansu domin zirga-zirgarsu na yau da gobe ba kyauta za a ba su ba ba free of charge ba da kuɗi amma ka je ka tsaya da tsada ka rasa wannan ba ƙaramar masifa ba ce ana cikin wannan rashin wutar da rashin man su kuma sai suka sake sabbabar da matsala ta biyu shine rashin samuwar ruwa wanda wannan ya fi waɗancan guda biyun bala'i domin za ka iya rayuwa ba wutan nefa in ta kama dole ba yadda ka iya za ka iya rayuwa ba man fetur in ta kama dole ba yadda ka iya amma Allah ya ce wa ja'alna minal ma'i kulle shay'in hayy babu wani abu a duniya da muka sa hiya rayu babu ruwa babu wannan abun wallahi tun daga ɗan adam har dabba har abubuwan da muke gudanarwa na yau da gobe Allah ya ce rayuwar komai kullu shay'in duk wani abu da ka sani a duniya Allah ya ce mun saka masa rayuwarsa akwai ruwa a ciki amma yau an wayi gari ruwan nan ya fi karfin ya gagari kundila kaga mutane idan an shigar musu da tanka anguwarsu suna gudu da jarakuna a hannunsu kai ka ce ruwan zuma ake raba musu kai ka ce ruwan zuma ake raba musu kaga ana ture-ture ana doke-doke ana neman ruwa da ba a sha an taba samun matsalar ruwa a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya ga al'umma ta shiga bala'i ta shiga kunci annabi ya tahi cikin sahabbai yace man yashtari lana bira ruba falahu aynun fil janna waye zai saya mana rijiyar ruma yana da marmarar ruwa a cikin jannatul firdausi sai na usman alaihi rahmatullahi mutatabi'a ya miƙe tsaye ta ya rasulullahi zan saya ya sayi rabin wannan rijiya wanda daga baya aka samu wato ribhun wata riba bayan wannan wannan bai yahudi ya ce ya sayar da ɗaya rabin ma aka sayar da ɗaya rabin sai na usman ya ce da al'ummar musulmi su je su ɗebi ruwa a cikinta tun daga wannan rana malamai suka ce a tarihin musulunci tun da usman ya sayi wannan rijiya a cikin madinatu rasulillahi har rana mai kamata yau madina bata ƙara faɗawa cikin bala'in rashin ruwa ba saboda albarkar addu'ar annabi muhammadu albarkar shelar manzon allah allah ya ce daga yau na cire ku daga matsalar ruwa magabata sukan je gari gari su tona mutane rijiyoyi su samar musu da gurin da za su yi bukata na ruwa amma yau shugabanninmu babu abin da ya dame su da irin waɗannan matsaloli me dalili saboda ba su da inda suke da bukatar irin wannan matsalolin naku suna da komai nasu suna da artificial wanda suka kirkira suna kuma da manual wanda kuke amfani da shi ta hanyar samar da shi ta hanyar wuta ko kuma jawowa babu al'ummar da za ta ci gaba matukar ruwa wannan ya gagare ta ruwa ya kake tsammanin wasu abubuwa manya da kasashen duniya suka ci gaba a gurin kasar da hatta ruwan sha ta gagara su samarwa da al'ummarta dama fa ruwan nan dama ruwan nan Allah ne ya rufa musu asiri dama basu bamu ba don Allah ya rufa asiri mutane suka ga uwar bari suka tabbatar hukumomi ba za su iya samar da ruwan sha ba wannan ya tona bohol a gidansa wannan ya tona bohol a kofar gidansa wannan ya tona bohol a cikin abin ɗinsa lambunsa wannan ya tona a cikin shingensa wannan ya tona a cikin kaza wani ya fito da kan famfo wani ya fito da kaza al'umma tana ɗiba sai aka samu relief har ma wasu suna ganin kamar gwamnati ne ta samar da waɗannan abubuwan wallahi tallahi ƙarya ne ba ita ne ta samar da su ba mutane ne suka ga uwar bari suka samar wa kansu mafita to sai ya zama wannan ruwan da ake jawowa a bohol wannan ruwan da yake fitowa al'umma ta ɗiba yana fitowa ne ta hanyar wutan nefa da ake ɗan samu a kunna ta awa biyu awa uku awa biyar awa goma ya ɗan taru a dam ɗinka ya kwana uku ko huɗu ko wutar ba ta dawo ba kana da ruwa al'umma ta zo ta ɗiba ta tara a cikin drum-drum nata ta yadda ko da ba a sake dawo da wutar ba suna da ruwa na wannan kwana biyun to sai aka wayi gari yanzu an share kusan wata guda babu wutar sai asirinsu ya tonu cewa dama ba su suka samarwa da al'umma ruwa ba al'umma ne ta samarwa kanta da ta ga uwar bari to yanzu asirinsu ya tonu cewa lallai ba wani abin da suka iya ɗauka na al'umma wajen samar musu da hatta ruwan sha kwamar ruwan sha wannan jama'a kuma ruwan nan fa da ake magana ruwa ne wanda hatta likitoci suna tsawatar da mu akan shansa domin sun ce kaso saba'in da biyar cikin ɗari na cututtukan da muke samu ta hanyar wannan ruwa da abin shan mu muke samu gurɓataccen ruwa ne ruwa ne wanda ba shi da kan gado ruwa ne wanda in ban da mara gata na ƙarshe na yankan shakku babu mai shansa amma a hakan sun gagara samar da hisan da ka samarwa kanka idan ka je ƙasashen da suka ci gaba za ka ga talakan da ya fi kowa talauci ba ya shan irin wannan gurɓatattun ruwan na famfo ba ya sha wallahi zai sha ruwa ne na kwalba a wasu lokuta ma ya tattari ruwa mai tsarki kamar irin saudiya irin ruwan zamzam ya dinga sha shi ne abincinsa shi ne abin shansa ruwan nan da kuke gani allah maɗaukakin sarki ya masa albarka malamai suka ce kana iya rayuwa baka ci komai ba amma ba za ka iya rayuwa baka sha ruwa ba suka ce kana iya rayuwar sama da sati guda kana shan ruwa a matsayin abinci kuma ka zauna lafiya amma baka isa ka rayu kana cin abinci na kwana uku a matsayin abinci ba ruwa ka zauna lafiya ba saboda Allah ya bulbula albarka a cikin ruwa amma yau an waye gari mutanen nan sun isa dauki mataki akan wannan abun tun ana bawa jama'a hakuri tun ana rarrashin bayin Allah ana nuna musu su yi hakuri wannan abin za a zo ƙarshen ta abu ya nuna alamar cewa babu ruwansu da wannan maganar yanzu ka duba in ban da rashin sanin haƙƙin ɗan adam irin na ɗan najeriya a ce wannan matsala har rana mai kamata yau babu wani shugaba babu wani mai rike da madafin iko ba wani wanda yake da wata ragama a hannunsa wanda ya fito koda a gidan talabijin ne ya yi wa mutane bayani na apology cewa jama'a su yi haƙuri da halin da ake ciki babu shi maganar a ɗau mataki ba ita ake ba a'a su fito su nuna alhininsu da damuwarsu da al'umma abin da ta fada ciki wannan ba damuwarsu ba ne in kun ga dama ku ci kanku in kun ga dama ku mutu in kun ga dama ku rayu wannan ba a matsalarsu ba ce to shi dai zalunci wallahi ba inda yake zuwa Allah ya ce wasa ya alamun lazina zalamu ayyamun qalabin yanqalibun wallahi azzalimai sai sun san wacce majuya za mu juyar da su annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin hadisi ingantacce yace al-muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu baya zaluntarsa wala yuslimuhu baya sallama zuwa ga cutarwa wallahi ko shakka babu barin al'umman Najeriya a cikin rashin wuta da rashin ruwa da rashin man fetur wallahi sallama su ne cikin halaka wallahi mika su ne zuwa ga mutuwa domin wallahi a cikin waɗannan kwanaki ba a san adadin mutanen da wannan abin ya sababar da ajalinsu ba Allah ne kaɗai sani idan ka hau social media kaga wani yana ɗaga wani yana timahi da ƙasa akan ya zo sayan fetur annabi muhammad ya gaya mana cewa babu wani zamani face wanda zai biyo bayansa ya fi shi sharri tun lokacin yar aduwa aka samu matsala ta boko haram tare da cewa wannan bawan allah ya yi ƙoƙari ya ɗauko sabin foyin ajanda ajandoji guda bakwai masu muhimmanci wanda suka shafi yankin arewa yana kwantawa ya mutu suka yi raga-raga da waɗannan ajandodin babu ɗaya wacce ta sha a cikinsu gaba ɗaya jonathan ya zo aka dinga kururuwa da kororoto ƙarshe sanda ya sauka ana ganin za a samu sauƙi buhari ya zo shi ma san makal balma idan ka ga dama ka ce wasu matsalolin shi ya sabbaba mana shigar su wallahi domin wannan subsidin da ake magana buhari ya zartar da shi ya buga marsa ta wannan shi kuma ya zo ya zartar da shi don haka alkhabithatu ne lil khabithina wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan azzalimi ne ya gaji azzalimi dan uwan shi suka zo suka jefa mu cikin bala'i lokacin da aka cire subsidin nan saboda jama'a su zauna lafiya wallahi babu hakurin da mu bawa al'umma ba cewa ayi hakuri an ce alheri ne wannan abun an ce za a yi amfani da wannan dukiyar wajen gyara abubuwa amma har yau babu wani abu da muka gani na motsi kullun rikicin su akan wane ya ci kudin jam'iyya akan wane ya ci kudin kaza minista wane yayi kaza wane yayi kaza an kama shi a je ayi dodorido a wawantar da hankalin bayin Allah daga ƙarshe kuma su saki junansu su har yau a Najeriya babu wani mutum ɗaya wanda aka kama wanda ya yi ɓarna wanda aka hukunta shi hakikanin hukunci imma na kisa imma na ɗaurin rai da rai imma na wani abu makamancin wannan hatta waɗanda kotu ta zartar musu da hukuncin ɗauri na shekaru aru-aru daga cikinsu akwai tsohon gwamnan filato aka fito ƙarara aka wanke su tas aka ba su daloli aka sake su aka ce ku je ba abin da kuka yi mutanen Najeriya ba laifin da kuka yi idan ka ji an kama mutum sai an kama ya saci waya to nan kan suna da hukunci a kai nan kan akwai 'yan sanda da sojoji ma'aikata amma a kabiran mujirimi ha manya-manyan azzaluman babu wanda yake iya ɗaukar mataki a kansu sai dai a yi muku wasan kwaikwayo don haka Allah maɗaukakin sani manzan Allah ya ce la yuslimuhu baya sallama zuwa ga bala'i da bala'i da tashin hankali manzo Allah ya ce man kana fi hajati akhihi duk mutumin da damuwarsa shine ya za a ya fitar da mutane daga cikin halin kunci ya biya musu bukata kana Allah fi hajatihi Allah zai kasance shi kuma kullun damuwarsa shine ya za a ya fitar da shi daga cikin damuwa wa man farraja an muslimin kurbatan manzo Allah ya ce duk mutumin da ya yaye wa musulmi wata bakin ciki ina ma a ce shugabanninmu nan sun san irin waɗannan hadisan na annabi Muhammadu ina ma a ce sun san fa'ida da alherin cikin irin waɗannan maganganun na manzan Allah. Akwai garuruwan da suna da ruwan da za su jawo wa al'umma su danno shi a cikin gari, kwata-kwata kuɗin da za a kashe bai wuce ɗaya bisa hamsin ko ɗari na ɗin jihar ba, wajen a sake ruwan ya shigo jama'a su samu, amma an ki a saki ruwan. Duk wanda kai wa magana in ya fara karantuma wani turancin banza da washi. sai da kanka kai ji ka gamsu cewa ai bai kamata a sako da ruwan ba duk wanda ka tinkara yana da maganar da zai faɗa ma ta ƙarya da munafurci gwamna ne wannan mutumin shugaban ƙasa ne shi ɗan majalisa ne kowane ne kai ka sake wa mutane ruwa annabi muhammadu ya ce idan ka sake musu kawayaye musu damuwa farrajallahu anka kurbatan min kurabi yawmin qiyamah Allah zai zai yaye maka damuwa daga cikin damuwar ranar tashin alkiyama mutane suna neman ruwan da za su sha jiya wani yake gaya mu yace ya ga yaransa suna shan wahalar ɗiban ruwan nan yaro sai ya tafi ɗiban ruwa ya awa uku awa biyar bai dawo da sawu ɗaya ba ya ga yana da halin da zai sayi tankan ruwa ya zuba a cikin rizabuwar shi sai ya kira wani bawan Allah yace da Allah a cikin mutanen ku waye zai kawo mun ruwa tanka ɗaya ina so in zuba a cikin rizabuwa na in sassauta wa yara na kullum in suka fita bayan sallar asuba sai karfe goma na safe suke dawowa daga ɗiban ruwa wannan bawan Allah ya buga masa yace an samu wani wanda zai kawo ma amma sai bayan kwana uku yana da waɗanda zai kai wa ruwa a cikin kwana uku nan a jere a jere sai bayan kwana uku za a kawo ma naka ya ce sannan tankar ya ce naira dubu talatin da biyar ne ya ce naira ɗaya ba zai rage maka ba ya ce kuma don ma kai ne ya ce domin akwai wanda dubu hamsin suke sayar musu da tankar ruwa jama'a tankar ruwa da muka san ana sai da ita dubu hudu da ɗari biyar dubu shida wai yanzu tankar ruwa naira dubu talatin da biyar dubu hamsin shugabanni kuna kallo al'ummarku tana shiga bala'i ba abin da za ku iya yi mata ruwa wannan ba ku iya ba wa al'umma ba me za ku ba su me za ku ba su ba ku iya wadatar da al'ummarku da ruwan sha ba da ruwan wanki da wanka ba me kuke tsammanin al'ummar najeriya za ta yi da cewa za ku ba su me kuke tsammanin al'ummar jihar gombe za su yi da cewa za ku ba su ruwa idan ka je wasu garuruwan ruwan da ake fuloshin da shi na banɗaki wallahi ya fi ruwan ƙasar ka tsafta wanda za ka iya shansa ruwan da ake fuloshin ɗin bayan gari idan ka kunna famfo ya feso wallahi za ka iya tararsa ka sha kai akwai ma mutanen da ni na san su mun yi aikin hajji da umara da su wallahi ruwan famfon barda akan su suke sha yan Najeriya ne saboda ya fi nasu tsafta kuma na ya fi nasu wadata ruwa ba za ku iya samarwa da al'umma ruwa ba ruwa layi layi mutane sun shiga bala'i wuta ta zama abinda ta zama kuna ga ga kasar Tanzania jama'a wutan nefa ta mata oba tashoshin wuta manya-manya guda biyar suka kashe saboda wutar ta yi yawa tana ta kona musu fankoki da gulob-gulob da haka tashoshi ɗaya biyu uku hudu biyar tasha biyar suka yi dropping down ɗinta gaba ɗaya sannan wutan ta ɗanyi saiti an yi ƙarya a Najeriya an ce an share wani fili an yi aikin wuta saura a sakota daga ƙarhe an sami ministan da ya zo ya ce ko share gurin ba a yi ba ƙarya ne duk abin da za a faɗa ma a Najeriya wallahi tallahi ya hatamilu an ya kuna sidikan au kadiban ba ka da garanti akan cewa gaskiya ne zai iya zama gaskiya zai iya zama ƙarya da haka kuke so ku gama lafiya wani daga cikin mawaka yana cewa idza ma zalimu istahsana zalma madhhaban walajja utuwan fi qabih iktisabihi fakilhu ila sarfi layali fa innaha satubdi lahu ma lam yakun fi hisabihi yace fakam qadra aina zaliman mutamarridan yara najma tihan tahta zilli rikabihi فأما قليل قليلا فأما قليل وهو في غفلاته أناخت صروف الحادثات ببابه فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى ولا حسنات تلتقي في كتابه يتي وجوزي بالأمر الذي كان فاعلا وصب عليه الله صوت عذابه wannan mawaki wanda da shi bai tukansa zai rufe yana cewa idza ma zalimus istahsana zalma madhhaban in kaga azzalimi ya dauki zalunci a matsayin matafiyarsa kaga azzalimi bai da niyyar gyara wallahi jama'a wataran idan ka kalli abin da ke faruwa a kasar nan sai ka ce wallahi mutanen nan ba su dauko hanyar da za su gyara kasar nan ba yanzu idan dai karamar mas'ala ta wutan nefa karamar mas'ala ta man fetur ba za a iya shawo kanta a kasar nan jama'a su zauna lafiya ba ruwan sha ba za a iya samar da shi ba to kace me kace tsammanin za kasar za ta gyaru da shi me kace tsammanin za a yi wa kasar yace idan kaga azzalimi ya dauki hanyar zalunci ta zama masa mazhaba matafiya walajja utuwan kuma ya nutsa cikin taurin kai fi qafi hiktisabihi a cikin miyagun ayyukansa yace fakilhu ka wakiltahi ila sarfil layali ka barhi da yau da gobe ka bar shi da yau da gobe ya ce ka bar shi da yau da gobe fa inna ha lallai yadda lamarin yake satubdi lahu ma lam yakun fi hisabihi wallahi sai ya ga abin da bai taba tsammani ba a cikin al'amarin shi abinda bai taba tsammanin faruwa da ke ba wallahi sai ya faru da shi na rantse da Allah jirajirai da suke tsala kuka cikin dare saboda zafi babu fankar da za ta kada akan su wallahi tallahi Allah ba zai bar ku da irin wannan zaluntar su da kuka yi ba yan haya jama'a mutum yana gidan haya su su shida a cikin gidan da matar wane da matar wane da mijin wance da mijin wance ga ba wuta ga zafi ga an gasa rana a wannan yinin amma wallahi baka isa ko sallaya ka fito ka shimfiɗa a tsakar gida ba saboda kana fitowa za ku yi kacabus da matar abokinka ko matar makocinka don haka ɗayan biyu ko dai ka gudu ka fita waje ga waje kuma 'yan kalara da sara suka da masu tsabakar waya suna nan suna jiran ka kana fitowa ka kai sha ɗaya da rabi na dare su daddatsa ka su karɓa abin da yake hannunka in ku ba haka ba to sai dai ka san dai inda za ka sa kanka wannan wace irin masifa ne ka ji yara suna tsala ihun da ba gaira ba dalili ka ga mata suna tsoma yara a ruwa suna fito da su yadda ka san kifi saboda suna nema masu sassauci su samu sanyi a jikinsu don su zauna lafiya su iya bacci amma ba abin da ya dame ku da halin da al'ummar ku take ciki da ido na na ga matar da ta ɗauki tsumma jama'a tsumma ta ji kahi da ruwa tana danna wa jinjirinta don yayi bacci ba fanka ba wuta ba komai yace fa kam qadra aina zaliman mutamarrida nawa ne muka ga azzalimi mai taurin kai wanda ya zarce cikin zaluncin sa yaran najma ce han tahta zulli riqabihi yana kallon kowa a banza yana daga kai yana kallon kowa a bakin banza ba a bakin komai ba saboda yana ganin kansa a matsayin wani abu yace fa amma qalilin ba a je ko ina ba wa huwa fi gafalatihi ya rabkana daga abin da yake wa al'umma ana katsuru fadda hadisati bi babihi sai ga yau da gobe ta zo ta kwankwasa masa kofa mutuwa sai ga mutuwa ta zo ta kwankwasa masa kofa ko wata jinya muguwa ta zo ta sallame shi ta yi masa ainihin wato welcome ta zo masa har gida ta zo ta same shi yace fa asbaha la malu kaga mutum ya wayi gari babu kuɗin wala jaha yurtaja babu wani matsayi da ake fata yake ganin ya taka wanda da yake wa mutane iskanci da shegantaka wala hasanatun taltaqi fihi fi kitabihi kuma in yaje lahira babu wasu ayyukan alheri da zai gani a cikin littafin zanan bai wa al'ummar komai ba a matsayin da Allah madaukakin sarki ya bashi babban bala'in yace wa juziya bil amri alladhi kana fa'ilan za a yi masa hisabi da sakamakon abin da ya aikata wa mutane ya ce wa sabba alaihi Allah sauta azabihi kuma Allah sai ya kwaranyo masa mugunyar azabar shi wa sabba alaihi Allah sauta azabihi Allah sai ya zubo mar bulala da mugunyar azabar shi ku hada wa mutane azaba guda uku a lokaci daya ko kafirai ko kafirai Allah bai hada musu azaba guda daya ba cewa ya walanziqannahum minal azabil ajna dunal azabil akbar la'allahum yarji'una zamu dandana musu karamar azaba ta kusa kafin babbar ko za su dawo zuwa gare mu amma ku hada mutane azaba guda uku azabar rashin wuta azabar rashin fetur azabar rashin ruwa dishi ya jawo har gari duk rashin wuta da rashin kaza duk shi ya jawo mana wallahi jama'a ba abin dariya bane bala'in ya gota tunani na da naka fir'auna fa ka duba fir'auna amma Allah ya ce ba zan mar azaba guda biyu a take ba azaba ɗaya zan masa in je lahira game da ɗaya annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya sai ce wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab wuta ce a cikin kabarinsu za mu dinga bujiro musu da ita inji Allah safiya da maraice ya ce idan kiyama ta tashi kuma za mu haɗa fir'auna da mutanensa da bala'i da azaba amma ku ku haɗa mutane azaba guda uku a lokaci ɗaya ina laifin a ce babu fetur amma muna da wutan nefa wadatacciya da ruwa a gidajenmu sai mu ji da ƙwaya ɗayar ai ta tukawa har Allah ya warware ta amma ba ruwa ba wuta ba mai ya kuke so a rayu kuma ba wanda ya dami babban abin da ya dame ni shine babu wanda ko a gidan talabijin ko gidan rediyo ya fito ya apologize saboda ana mulkar dabbobi za ku gamu da al'ummar annabi muhammadu za kuma ku gamu da manzan allah wallahi alhassanul basari ya rawaito daga ɗaya daga cikin magabata harunan rashid wata rana yana shigowa gida sai ya samu lungu a cikin gidansa sai ya zauna yayi sallan nafilfili fa baka ya rushe da kuka fa ja'at imra'atuhu tas'aluhu sai ga matarsa ta zo tana tambaye su ma yubiki ka ya amiral mu'minina shugaban mu me yasa ka ce yace zakartu ummata muhammadin tadhakkartu ummata muhammadin na tuna al'ummar annabi muhammadu yace ainal jaw'an yanzu nan akwai wanda yana jin yunwa kuma haƙƙi ne a gurina in bashi abinci ban san ina yake ba ban san ya zan kai mar gudunmawa ba aina al'atashan akwai mai jin kishirwa a yanzu haka kuma yana neman gudunmawa ta a matsayina na khalifa ta ina zan same shi in kai masa gudunmawa wallahi in ban kai masa gudunmawa ba sai Allah sai annabi Muhammadu ya tsaye da ni a gaban Allah akan shi ainal marba yace ina marasa lafiya wanda suna can a kwance suna haniniya suna nihi ban kai musu magani ba ban samar musu da hanyar shan magani ba yace wannan abin yana damuna wa fihim yukhasimuni rasulullah ya ce a kansu annabi zai yi husuma da ni ranar tashin alkiyama annabi zai tutsiye ni a gaban Allah ya ce ya aka yi kamar wani ya ji yunwa baka bashi abinci ba kun ɗauki nauyin al'umma ba wanda abin ya dame shi Allah ka kawo mana sauƙi a cikin wannan masifa Allah ka kawo mana sauƙi a cikin wannan masifa sannan mu kuma talakawa mu ji tsoron Allah wata fitinar mu muke ruruta ta yanzu akwai gidajen man da a garin nan ana korafi a kansu gidajen mai ne waɗanda an musu shaida za su siyo mai a farashi kaza amma a cikin kwana biyu uku sai sun mara farashi kusan guda goma yau su ce ɗari tara da kaza wannan disan man bai ƙare ba gobe su ce kuma dubu ɗaya da kaza wannan dai disan mai ɗin da bai ƙare ba jibi su ce dubu kaza kana gallazawa al'ummarka azaba a cikin al'ummar nan akwai babbanka kanin ubanka wala Allah kuma da shi kake azabtar da mutane akwai ƴaƴa da yayu da ƴan uwa da abokan arziki akwai wanda kun yi makaranta tare akwai wanda wallahi ka ci arzikin sa kowane ne kai wallahi tare da su kake gallaza wannan azabar mu ji tsoron Allah idan Allah ba mu wata dama na dukiya ko na saye da shirwa mu zamanto masu tausayawa annabi Muhammad ya ce rahimallahu ra'an samhan idza ba'a samhan izastara Allah kai rahama ga mutumin da in yazo saya zai tausaya idan yazo sayarwa zai tausaya wa masu wanda za su saya amma ba ka da tausayi ga hadisan rahama wa rabbukal ghafuru dhur rahma Allah mai gafara ma'abocin rahama ba za ka kwaikwayi Allah ba ba za ka yi koyi da Allah ba laqad ja'akum rasulun من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بذاك القوي ده هل النبي محمد با كذا ما الرحمة ده توسين الأمة المسلمين أم وانك بذاك القوي ده وانن با يزمتو كي كغسا متاني أزابا شوا غمني سغسا مسو wanda muke samun tsammanin samun sauki wanda ake rayuwa da su ba za su iya haƙuri su bi riba kaɗan su sassautawa al'umma ba a wannan gabar kuma muke addu'a ga gidajen man da mun sani wallahi sun sassautowa al'umma wallahi akwai gidan man da na sani jama'a kwata-kwata abin da yake ce a farashin gwamnati bai wuce naira talatin ba bai wuce naira talatin ba wani na san shi bai wuce naira ashirin yake ci ba da wannan kuma muke wa irin su mega ga sunan maƙotanmu ne nan allah ya saka musu da alheri suna kawo man kuma in sun kawo za su buɗe jama'a su zo su saya sannan suna yi wa manyan gari alfarma daga sarki wani shugaba wani malami wani da kansu wata za su buga ma waya su ce malam ka zo ka karɓi mai karfe kaza lokacin jama'a sun yi sauki Allah kai rahama ga irin waɗannan bayi ya Allah waɗanda suke tausaya wa al'ummarka ya Allah ka taimaki irin waɗannan bayi amma a ce kai baka da aiki sai gasa wa mutane aya a hannu ka tara kuɗi ka tara kuɗi ka tara kuɗi kuɗi har yana neman kashe ka a wasu lokuta ma ana ce muku mayun kuɗaɗe akwai wanda mayan kuɗi ake kiran shi fa jama'a maye amma shi ba na nama ba shi na kuɗi in ya ga kuɗi yanda in ka ga dage-dage yawunka ke ɗiga ko to shi haka in ya ga kuɗi yawunsa ke ɗiga fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wamal malu wal ahanula illa wada'i'u wala budda yawman an tarudda al wada'i'u mawaki yace wallahi da kuɗi da dukiya da iyalai da komai aro aka baka wallahi ba makawa ko wata ran sai ka mai da kayan aro mawaki yace kayan aro abin banza ne in me abin ya nemi abin sa wallahi ran nan ka zama babu haka mawaki ya faɗa idan ka je ka same su a ofis suna ta tunsa da dariya suna hira suna tattauna irin ribar da suka samu mu ba mu ce karku ci riba ba domin riba haramun ne abin nan alheri ne halal ne riba hal- halal ne riba ce haramun ku ci riba amma ku tausaya bayan Allah ku daina dariya da keta akan abin da kake aikata wa mutane mummuna Allah ya ji dan sani sabon yace in ka kalli abin gaban abin gaban wani ka daga baki ka yi dariya dan keta in ka kalli abin gaban wani ka daga baki ka yi dariya ta ta ta yace to in ka kalli abin gaban wani ka daga baki ka yi dariya wata rana ka ka sa ka tagumi wata rana yace wallahi wata rana ka sai ya sa ka tagumi wallahi ai akwai lokacin da aka yi masu gidajen mugayen da suke gallaza wa jama'a wasu haka zaka je ka samu mutum yayi awa daya a zaune babu wanda ya zo ya tunkari inda yake balantana ya san man shi haka ne ko ba haka ba to muna jiya muku irin wannan lokacin Allah zai iya juya al'amarin a cikin kankanin lokaci Allah muna roƙonka idan waɗanda suke jan ragaman ƙasar nan a cikin iliminka na gaibi ka san ba su ne masu gyara ƙasar nan ba Allah ka rusa su gaba ɗaya cikin iliminka na gaibi ya Allah in ka san wanda suke rike da ragamar ƙasar nan ba su ne masu gyara ta ba Allah ka rusa su gaba ɗaya Allah Allah ka ruguza su gaba ɗayansu from the grassroots Allah ka ɗaɗɗago su ka watsar da su ya Allah idan kuma cikin iliminka na gaibi ka san su ne masu gyara to Allah ka samu jura wannan jarabawa kuma Allah ka kawo mana ƙarshen ta wannan shine addu'an da zamu yi idan wasu ne daban za su gyara kasar Allah ka kawo mana su ya Allah ka kware waɗanda suke kai wanda suka hana mutane sakat ya Allah wannan nau'in addu'a na farko kenan idan kuka ci gaba za mu ƙara gaba na rantsi da Allah wa in uttum uduna in dai ba a samu sassauci ba al'umma ba ta shaida sassauci ba to in mun zo za mu canza kalar addu'a ba sai na gaya ma me zan faɗa ba ina ganin ya kamata a ce ka sanni kamar yunwar cikinka wallahi tallahi daidai gwargwado alhamdulillahi tahaddusan bi ni'matillahi la fakhara ba za mu ci amanar al'umma ba ba za mu zuba ido muna gani ana cutar da bayin Allah ba wannan shine abin da Allah ya dora mana kuma Allah ka shaida mun mun isar Allah ka ba su ikon dauka ka ba su ikon gyarawa ayi hakuri mun tsawaita har mun ƙara kusan minti 20 muna addu'a Allah ya kawo mana sassauci a wannan ƙasa Allah ya kawo mana sauki al'umma Allah ya ba ku hakuri Allah ya huci zukatanmu Allah ya sassauto mana a cikin zukatanmu ya kawo mana mafita ta inda ba mu tsammani ya Allah ko sun hana mu ruwa Allah ka ba mu ruwa daga gurinka ya Allah ko sun hana mu hasken wutan nefa Allah ka kawo mana haske daga gurinka ya Allah ya Allah ko sun hana mu man fetur Allah ka kawo mana yadda za mu same shi cikin sauki mu gudanar da walwalar rayuwar mu ya Allah ya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka shiri ƴaƴanmu Allah ka shiri matanmu Allah ka shiri al'ummarmu Allah ka jawo har har dusha gabanin mu zuwa ga aikin alheri abubuwan da suke na sharri Allah ka dakile su Allah ka sa su daina Allah ka shirye mu Allah ka shirye mu Allah ka shirye mu Allah ka sa addana da zama komar mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salat